أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن وقشي الله سبحانه وتعالى يقدر أفاك هدورم أمركز أهل السنة والجماعة وأن كي أنقول كركدا أبن من دمغرم جمهورية النجاة يومنا الجمعة 30 ga wata na rabi'u thani ko daya hijira shekarar 1441 wanda ya dace da 27 ga watan 12 shekara 2019 a darasi da ya gabata mun tsaya a ayata 69 suratul nahal insha Allah yau za mu tashi ayata 70 daidai ta wannan sura suratul nahal shi mun da
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أنا كنت تهروب كتب وده ممكن ممكن مهل كيف تهروب مهل تكتب فقال لي الله خلق ثم توفاكم ثم الله الذي خلقكم الله خلقكم ثم توفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا
إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن كمان دين دا muka yi bayani bisa darsi da ya gabata wannan sura tana cikin sura sura makiya wadda suke bayani kan tabbatar da tashin kiyama tabbatar da hisabi za mu ce gobe kiyama bayan kawowa mutum hujjoji na kaɗa ta Allah subhanahu wata'ala nan ya fara da kamar da bin kasir ke cewa wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana bayyana da yadda yake tasarrufi yadda ya so da bayan shi babu wani abu a hannun bayi wanda suke sarrafawa da kansu farko ya ce wallahu khalaqakum Allah da ake kira a kaɗaita da ibada abu dokokin shi abu abin da ya ce ba haka bane ba kun zaɓi san ka ra'ayi ra'ayi na ya dace ina so in buka za a Allah cancanta yi don horata shi ne halaka kuma ya halitta ku bayan babu sun mai tawafa ku kuma shi ne zai kashe ku in lokacin mutuwa yi. kun iya cikin wa ƙalubale abinda yake tabbatarwa bawa da gajewa shi ita mutuwa ba buƙatar ka yi imanin aminu bin maut ko imanin da mutuwa ko kawuni ko munawunki ko waye sakacinka ka sa kwata abu nan da kudayen istifaɗi kowa ya rada kwai bayan da ka iya wani shi ne abin da ke tabbatar ma dirgin mabawa gajiyayye ne don za a kashe shi kuma abin da ba ya so sai gun ɗaya ya yawa canza masu na murgani sai gun ɗaya ya yawa yanzu duke ta koma ta wasu mataka ta koma ta wani gidanka ya koma na wani ku duke ta koma ta koma ta wani sai gun ɗaya yawa lissai ya canza yanzu lissai ya canza gaba ɗaya duk wani afirkan mallaka ya ɗari in wa mutuwa abin da kawata bawa ya tsaya yanka lissahi da kyau yanzu yanzu duk jikin da kake ma kwalliya ka sa turare ka sa mai ka yi kwalliya ka shaƙi ka gyara kana bada kai ne ko tana bada ita ce ta isa tana barazana tana yanga yanzu har tsari yanzu an na bara ba wani asali ba wani asali da bai tsari amu ya asali ne kariya ce kuma ya tsari zai kwana biyu za ka kiyar kabarin ya ga da kai da gangan jiki a rabu abincin tsutsa yanzu dole wa abin kasar da kwanta sai kwanta ya yawa wani ka tabbatar ma da bawa gajiye shi kuma lamarin mutuwa ba a ce ga wata ƙasa inda an ce wannan ta ci gaba ba a mutuwa a can ta yanka shi kayan ɗari biyu ko ɗari ko ake mutuwa a amurka ko a yaron ko a asiya can ba a mutuwa sai an jima kan ya ci babu ko da mutuwa ya ci ainihin ma ta kuma yudurkun mu ولو كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة hasabuka Allah ce aina ma ta kunu duk inda kake ba inda za ka shiga sama ko ƙasa yudurkun maut mutuwa sai ta iske ka ya ce wadda kuntun fi burujin mushe duk jirin da kai mai ƙwari mai tsawo sai ta je ta hubbawa da garkon wannan garkon ne mai hantsaro jama'a tsoron hantsaro haba ba wurin da wani duk inda kake sai ta shiga kuma ta ɗauko kuma ba a gudu a tsere wani wuri kudin masu da tafi nuna minu inu mulaƙiku قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
ya ce kun gaya musu inna da mautar da zai tafi runa minu wannan mutuwa da kuke gudu da ɗanwa dina da mutum ya mutu kun lokacin shi ne iya ka ƙarin shi ya ƙare dina da ka mutuwa ina ne ka ƙarin ka ƙare duk ba ta iya ka ƙare ya zama da zubar ba ka san ta ya ce wannan gaya musu wannan mutuwa da kuke gudu fa innahu mulaqitu duk tsari gudun ka ta iske duk inda za ka tsari gudun ka ta iske ta iske ta ɗauka sun matura duna ila alim da gaibuwar shahada kuma za a mai da ku bayan ɗaukar rai zuwa ga wanda yake alim da gaibuwar shahada ya san hili ya san koye ya san koye gaibu abinda kai kai kaɗai a cikin dare a cikin kai kaɗai ka koye kai ya sani kuma ya san abin da yake bayyane a wani ke nan akwai nan akwai jan hankali ka jiya barka ya san shi zai san kuɗi Allah kuma can za a mai da ka kun fahimta biyu ku bai ma kuntum ta amalu zai ba ku labari amma sakamakon duk abin da ka shirka a duniya wani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke kashe gabawa aya ƙarshen sarkar aya ta ƙarshe cikin ƙur'ani ƙarshen aya ta ƙarshe wannan take ta mana wattaqu yawman turja'una fihi ila wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'u واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجور قولنا تكتب آية أرسان آية سبقاء أكسين القرآن كجور قولنا ونولي نمسمى ترجعون فيه إلى الله wanda za a mai da ku zuwa ga Allah ƙarshen dose rihe takardu an ƙari yadda kasan ana aikin jarrabawa an ba kowa wani ikon wani aiki an ba ku awa kaza awa kaza ya ƙare za a mishi a gama a limki sai jiran rizuta ko sakamakon abin da aka yi ita ma mutu haka ne daga nan aiki eh ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah sun matuwafa kullum nafsun ma kasabar hula zulun kuma za a cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata ba a zalimtar kowa ba ta da wani an annabi ne in fir'auna da ya mutu hamana ya mutu karuna ya mutu duk wani ɗan duniya ya mutu kuma zai mutu ba da wata da annabi waliyin allah ne salihin bawa ne mai ɗaya ga allah ne ba ruwanta da kowa inda za ta bari da ta bar shugaban majalisar kasar cikin sai da bukari har cikin sai musulmi munzan allah sallallahu alaihi wasallam kusan ajali shi ya zo abu ya yi nauyi cuta ta yi zahi ba abin da shafi ka illa sallah kurum ya ce a sallar nas aka ce la ana jira kuma jiki ya tsari ya ce a kayan mashi ruwa ya zuba ruwa mai yawa a jikin shi kamar sa ana sa mutum yanzu gidan laila sa masan yi abin sanyi a sarki sayan masara ya zuba ruwa ya zuba zuba ruwa ya yi yunkura sai ya koma da su mai an jima ya ce a sallar nasu an yi sallar aka ce la ya ce a kayan mashi ruwa a ƙaurin mashi ruwa ya zuba ya zuba ya zuba ya yi kura ya koma suma bizan gana ba an jima a kama shi ruwa ya yi wanka na uku bayan ta a sallar nan ai sallah a kame ya zuba ruwa ya yi kura tashi suma ya koma suma biya gagara ya ce muru ba baka a gaya a wakil ramtar sallah a sallar wakil ya sallah ya biya gagara inda tabar da tabar shi ya zo ƙarshe a biyar zai ya la'ilah illallah inna lil mauti la sakarat ya dauka ruwa a cikin wani kwano ya zuba ya shafa fuskar shi la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat wannan shugaban manzanni ne na ka yan uwa kowa shi ne makan shi Allah taimake mu Allah sa lokacin mai na cikin masu imani yace shi ne ce wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah shi ne ya halice ku kuma shi ne ya dake amsar rawukan wa minkum man yuraddu ila ardhil umr a cikin mutane akwai wanda ake bari a raya shi har ya kai shi rubta shin azal umar karshe na rayuwa da bawa zai shirce sai manzo ke wata addu'a a sallah a'udhu anama a'udhu bika min al-bukhli wal qadari wal haram wa adha al-umr wa adhab al-qabr wa fitan al-masih dajjal a cikin addu'a da yake hadari ne sai neman tsari Allah kashi da shirumta shirumta yace likai la ya'lamu ba'd ilmin shay'a mutum takeke wanda ya kwashi abu da ilimi ya tara za a waye gari iya shirbice kakkamin mutum ɗaukar koyo ba ya shirbice iya igiya ya ce yake mutu shi ne da san ba abin da yake yi kuma da shi ne mutum cikakke mai ƙarfi mai lafiya yau ga halin da ya koma dole ba yadda ka ka tsuwa ka yi mutuwa ma abin ban dama da an gajiya ɗan adam sai ka tsuwa ka yi kamata kana kallo ba wani ci gaba ainihin ƙasar an ci gaba su can ba tsuwa ƙarya ce ko ina tsuwa ko ina babu inda ba ruwa shugaban kasa amurka ta je regin hauka ce kare ne ko ban labari ko hauka ce regin shugaban amurka shirin cewa yi shi dai yau ta ya kamo shi duk ci gaba su gajiyawa ce a fata kai ba kowa wani rana bawa kake har yau ba wata ci gaba da kai har yau bawa kake yace inna la alimu qadir lalle allah masani ne kuma qadir mai cikakken iko ne me ce gaba
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون nan Allah subhanahu wata'ala yana bayyanar ma ɗan adam wautar shi yarda da ya gama Allah da wani Allah ke cewa wallahu faddala ba'dakum ala ba'd Allah shine yayi ta wasu akan wasu tsakanin bayi wani mai kuɗi wani talaka wani iko ƙarni ko wani mai bi gashi na san dai mutane a duniya kategori kategori mutane haka Allah ƙara yi da wani ba inda ka kuma dole kama wani aiki biya ka haka Allah tsara kayan shi duniya haka take tayya yace faman ladhi fujjilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanu dan da wani abu dun hamil sai ba yanda za a yace wanda aka hihita ma'ana mai kudi bai yarda ya ɗauki dukiyar da ya mallaka ya ba bawon shi fahim fi sawa ya ce tun da kai bawa ne jini su za abin da wani bawa na duka wannan dukiya ta da yadda kai tsaya kai abin da kaga dama kai ma sha yadda zai kai ma kai ba mai haka ba mai zai da haka yawa bawan shi haka ko dan uwa ko danka balle bawa bawanka wannan abu ne duk mai hankali ya san da haka ya da haka shi Allah yake cewa afa bi ni'matillahi yajhadun nan ji hankali to idan kai bawa baka yarda ba ka yi tarayyar abin da aka mallaka maka ba kama mallaka ma aka yi amma ba ka yarda ba ku yi tarayya kai da wani kuma za ka yardar ma Allah tarayya cikin ibadar shi ka gama shi da wani ka ba wani bawon shi haƙƙin shi kana shi kaɗai ke da haƙƙin ibada shi ne da haƙƙin abautatawa ba mu wannan haƙƙin ne shi kenan yarda da kiran wani Allah ba wani halitta ba haƙƙin Allah kamar yadda kai ba ka yarda ba yaushe za ka yardar ma Allah da haka kai ma bawa mai kashi da wutsari ka yardar ma Allah ma'alici abokin tarayya kuma kai baka da haka ba sai ta shinu bayi ni'imar Allah ce kuke musu don ku gode ma Allah ni'ima da ya muku ku gode mishi ku kada tashi da ibada amma ku tsammi irin wannan butulci gama shi da wani na akwai butulci kwarai aya ta gaba me yace
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وعفدا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ومار ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل من أعمالكم ضرب لكم من أنفسكم ضرب لكم مثلا من ضرب أنفسكم لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقكم فيما فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
تخافونهم كشفتكم أنفسكم فأنتم فيه سواء تخافونكم كخيفتكم أنفسكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يعقلون
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali ne na duk mai hankali ya san akwai wautar gama wani da Allah Allah ya ce da raba lakum matsalar min anfusikum ya buga muku misali a karan kan yake tambaya hal lakum mimma malakat aymanukum shin zai yi daga cikin bayanku da kuka mallaka yin shirka ku yi tarayya ku yi haɗin gwiwa da su fi mara zaƙanakun cikin abin da muka arzuta ku na dukiya ku yi tarayya ku da su ɗaya ba an tumfi kawa a ce kai da bawanka duk haƙin ku ɗaya ka shiga wannan ka shiga wancan gida iya mata hudu ne kana nan iya can na hajjin da mata hajjin da mata duk da yadda misali a ce duk ɗaya inda kake wancan gida kima yawan iya wannan gidan dukiyarka abin da ka ga dama ka yi shi ma haka zai ga dama ya ce shin wannan abin zai yi da ku da bayanku abin da muka baka naka ne da ka mallaka na arziki a ce kai da bawanka ɗaya ta kafu nuhu kan yi fitar amfusa kun ku rinka jin tsoron bayi kamar ku tsoron iya su yi tarayya da ku zai yi wannan jawabi duk mai hankali salla bai yi wa to yanzu za kuma Allah haka sai ku ja hankali na wa menene su a wancan zamani ba sa inkarin Allah kun shawar kawai da kusin kara ko Allah ko komi kun su matsalar su gama ganin Allah Allah ya gaba da wani ba iya bautar Allah kai tsaye to shi ka ji hankalin su wannan Allah da kuke girmawa ne wannan matsayin shi yanzu a nan akwai girmamawa abinda kai baka yarda ba ba ka so ba ka amince ba kuma ka yardawa da Allah mahalicinka nan akwai ai jan hankalin su ne ake su gano da girman Allah ya huce haka a gama shi da wani Rata ka zalika nufassiru ayati da kwanin aqilun haka muke ayoyi muke muke raba ayoyi daki daki dan dan mutane wanda suke hankalta Allah samu Allah yi kenan wani zai wannan nan kenan Allah wani misali duk mai hankali iya ganewa eh duk da ina wani wata gane da yawa sun gane tana ne rumsan ana ta bugawa da yawa mushrikai suka gane da suna kan kure ashe Allah ba mai haka nan to shi tare kenan da mata hankali kuma sun gane tabbas sai ya ce wallahu nan wallahu ta'ala kun anfusukum azwaja kuma shi dai Allah da ake kira a kadaita da ibada shine ja'ala lakum min anfusikum azwaja cikin ni'imomin da ya muku shine sanya muku matanku daga jinsinku ba a ce matarka cikin awakai ko tumakai ko shanu ko raƙuma su ne matanku a ce dole sai an suna za a arme bukata ka yi kari za samun uwa a jikin akuya ko tunkiya ko saniya ko kura ko kura ba kada kan lokaci ba kuma a ce dole sai ka za ka biya bukata ka sa abin sai akwai halaku akwai matsala to wannan kenan sai akwai ta ni'ima ta Allah da ya muku wajen biyan bukata ta a cikin jinsin ku asalin alayan wanda zama jinsin mace da miji hanya ta ta kyakkyawar rayuwa ko ta halitta hanya ta kyakkyawar rayuwarta ga mu wannan mace da miji haka ne hanyar kyakkyawar rayuwa ya ka sanya mana daga jinsin irin namu wannan ni'ima ce ta Allah da ya mana yace waja'ala lakum min azwajikum banin wa hafada kuma sanya muku daga cikin matan da kuke arme ku samu iya ku samu jikoki eh magada da yan baya jikoki kuma ba dan gaji ka duk wannan ake Allah ne wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah shine ya arzuta ku daga kayan marmari kayan abinci a ci a mori a ji dadi duk wannan Allah ne sai wani wadda yake yake wani intanakin yake janyowa wallahu khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitu thumma yumitukum thumma yuhyikum والله خلقكم ثم رزقكم والله خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ce Allah Allah nake kira a kada ta da ibada huwa allazi khalaqakum shine asali ya halice ku bayan babu summa razaqakum kuma shi ke ba ku abinci na rayuwa sai abin da za a ci a rayuwa wanda ya mace ba ba wata duniya ba wani mai irin masana wanda abin da za a ci a rayu a cikin ciki sai Allah duk inda aka yi za a gama a gyara eh sai a gama a gyara kurbakin su kenan Allah shi azuta ku yace shi kuma Allah ne sun mai mutuku shi ne ke kace kulutun da sun mai ku kuma shi ne zai tada ku bayan mutuwa sai ka tambaye su hal min shurka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay daga cikin gaba daya abinda ake wata wanda ba Allah ba akwai mai daya daga cikin wannan abun min shay akwai mai halatta ba Allah akwai mai arsa banda Allah akwai mai kashe banda Allah akwai mai raya banda Allah babu zai Allah kura ta subhanahu wa ta'ala amma shirkun Allah ya tsakaka ya girmama game da duk abin su gama shi Allah ya kanki kan Allah ɗan tarayya yace afa bil batil yu'minun su da za ku yarda da ƙarya abin bauta na ƙarya shi ne ba albatil yarda da abin bauta na ƙarya za ku imani da abin bauta na ƙarya imma gogin imma imma wane ne shirme ne batil ne wa bi ni'matin lahum yakfurun suna butulci mu ni'imar Allah ta kaza da ibada dan ba butulci ga Allah illa ka gama shi da wani ya Allah ci gaba ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون wa ya abuduna min dunillah duk da wannan awon bayani mutane bidirci dan adam ya kai ce wa ya abuduna min duna suna bautar wani Allah suna bautar shirme ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ard abin da ke bauta ma bai mallakar musu ba bai da mulkin ciyar da su ko azurta su imma daga sama a ce zai iya sabkar da ruwa ruwa ya tsaya haka wal'arar haka kuma bai iya ba su tsoro daga cikin ƙasa ba wanda yake yi ko ruwan ko huto da tsoro da za samu abinci da ruwa ƙasa kuma da ba ta damar da yi tsoro abin da za a ci a rayu wannan babu ɗaya wanda ya mallaka shari'a ba wani abin mallaka in ma sama ko ƙasar ba abin da suka mallaka kuma ce wala ta ko ma sun nemi su ba sa iya duk duniya a gamu duk masu ilimin duniya a gamu a cikin ɗakin ilimin ake bincike ko na tsaya a yi ilimin fak a wata tsaba ita hatsi wata shinkafa baiwa baiwa wata shinkafa babu wani abu da za a ɗan adam ziki ko ma me kure don Allah ne da abin da ake gani su masu ce a kan kime ma me ake electronic ne in ma me da Allah ne ko electronic ko da sai ko ma me mai kananta ne babu na wani sai dai a gama na Allah a gama me ya bada a sami kaza ko makaranta shi tun za a ce zarra mutqala zarratin a ce kharjan a ce ko ayi komaya a ce zarra to ce ma an ba gano akwai abin da cewa electron suna ta zai ko ayi lissafi ka ba idan da ganshi ba to shi ma kin da babu wani abu da bana Allah ba in ma menene maka kananta Allah ya kare shi ita kun sun nema ce wala ta tsuna ba za su iya ba da haka za ta tabbul lal amsal ka ku ka buga mu Allah misali kuna gama Allah da wani da Allah ruwa da Allah kaza kuna dauka wani abu daban kuna gamfura mashi matsayin Allah ka ku haka ka ku ba ka ku gama Allah da wani in wacan da suna ga aljannu ne ko mala'iku yanzu ka san an ƙasa ke lalacewa ta kai da aya wai ɗan adam yake ga zai kira wani mutum ɗan wani ya ce Allah ne shi ya rasa shi mutum jiya wani ke kuma na ojiyo ya ce mutum makuci kuma gaske ke iya da abu da wani abu ba iya cewa su shehuwa ne ko idan ka taɓa shi ko Allah bai kare ka zama shi ta mutum kama shehuwa ne wasu tar Allah ta ko Allah sai ka ce kamar da tsinya tun abubuwan da an gaya maka sai ka ce kudin shari ne ake yi ko bai yawan da ka tuka mutum ɗan ga hoton shi kana kallon shi a hili wani ma ba wace wace sura ce ko jiyo ce da kallon mutum wani an sai shi yana kalma ta kafurci ita wani allah ne a kama sun ce allah ne to kada abu ya kai gaya da rashin hannun zuwa canza sun san a yadda a ce aljanni ko mala'ika amma a ce ɗan adam wani kada kaɗan ce wasu na allah wai ko Allah ma bai da kun wani da kana shirkin cikin sallata cikin sallata wannan malamin sallamin sai malamin Allah sai ce ai mu an kare kasan aljanna aljanna an kare aljanna ta har gidan ku samu Allah ta har gidan ku ku kare bashi ga wuta kun malamin sananne a cikin sai ku amma kun yi iya ga haka ne da ta kai sai Allah ta aljanna an kare har gidan ku kare wanda annabawa da hirki Allah suna kowa ta kai annabawa suka ta kansu nafsi nafsi wa ba shi an tsari har ya ba su cahan gidan suna wanda ta ake shirme ne ba haka wani ana shaidi to Allah ka ci gaban adam kana kallon mutumin wani ne dan gari wani malamin ɗari ka kaza ne kada kalli zai wani kalma ta kawuci gangaje kawuci gangaje ba ba wani kuma kan shi Allah ya shirye da mu duk misalin da ke bugawa na maganar Allah ba a gama Allah ya haƙƙi misali yace la tadbul la amsal inna la ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi ya san komai ya san da ba shi da abokin tarayya ba shi da kama walam kunna kufuwan ahad wa ma kufu'i ata da zatu ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ya ce kufu'i duk wata siffa ta Allah duk wani aiki Allah babu wani aiki ko siffa ta Allah da wani ke ita shi kufu'i babu wani kuma bangare ne eh dan ka mutum sai wasu basir babu wani abu da yake na Allah da wani ke da shi babu ko halittawa ko azutawa ko kakewa tun da kuma ake Allah ne da malaka komi Allah ya shirya mu yace inna la ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi shi da masani ko ba ku san komai ba sai abu da da san da ku shi me Allah ya ce gaba kun bukan misali Allahu masalan 'abdan مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
kuma duk wannan misalai ne Allah ke buga ga duk mai hankali ya gano ba a gama Allah da wani ba a gama tauhidi da shirka daraba Allah masalan abdan mamaluka Allah ya buga misali na bawa wanda aka mallake shi bawa mallakake wanda la ya kadiru ala shay ba shi da ikon komi yadda mai gidan shi da shi ba wani abu na shi wa man razaqnahu minna rizqan hasana da wanda muka arzuta arziki kyakkyawa na kwarai fa wani sir minu sirran wa jaran wanda yake badawa eh ba wani ɗaya ne kamar kuɗi ɗaya ne iya abin da ya ga dama ya bada a hili ya bada a ɓoye shi kuma tabbar abin da ya mallaka bai iya komi sun zo ɗaya to idan waɗannan ba su zo ɗaya ba ɗaya da bawa kuka tabbatar ba a gama bawa mallakeke da ɗa mai ‘yanci mai abin da suke ke idan haka ba ta gamu ba ya za a gama Allah mahalicci da bawa shi misali a ta hali ya sau shi wannan za su ɗaya mai hankali ya san la ya sauya da ba tsawa Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah akan kawo hujja an kawo maka hujja kenan an kan hujja wani abu bai yiwuwa ga mai hankali to tun da ka za haka bai yiwuwa ga kai bawa a gama bawa da ɗabi ga gamuwa bisa ga mahallici da bawa ta godiya ta tabbata ga Allah bal a kasar mula ya alamun sai mutane mutane ba su sani haka ba alisamu cikin masan tarihi ci gaba وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم kuma duk wannan misali ne Allah ke bugawa bambancin Allah ba a gama Allah da komi na taba ku misali wata ramin je wata ƙauye a ƙasar magarya yan gari an taru da ƙowar sun sarki ce an taru yan ƙauye dama ka mu shiga mata da wani balarabe na saudiya ya tare wata mace ɗanta ya cire laya ya cire laya ya rike ta kasan an galawa tun da a kusan kan haɗi ba a gadama ya haƙe ne da suka ce laya ma ba a magana haka ce nan garin wani wuce a nan garin ba haka zai ana cire laya cikin sahu cikin laya masu haɗi ya cire an kira ne aka aka zuwa ana aro hijabi ana tura da hijabi a nan garin mutum ya kasa ganin duniya ba dole ma shiga saka shiga kuɗi da kuɗi da suke tun da kuɗi da suke da suke yau zai ke kuɗi ke ba ba a hamsin ke ba da haka kyale ba ji ƙyale ba kuma ƙyale sai cire layi zai guske sai rike sai da muka shiga cikin masallaci an taru ɗan garin sai yake ce musu wa yake halittawa suka ce Allah wa yake azutawa Allah wa yake kashewa Allah wa yake karewa Allah duk kai Allah Allah sai fito layi ita wannan hawa me take yi aka shi take nan tun da kusan abubuwan da Allah ke tuwar mai kata ita barin da take maka da take kirin shirme ta bar ba ta wani gwami ka kan ga wani su haka kin ne Allah ke karewa shi ke cewa shi ke kashewa shi ke raya shi ke arzutawa komai shi ke yi amma da kuna mai da gama ya kasa shi ma wai wanda abin kan kasa na wani zaka bulaguro kamar ce ba ka ba zuwa haka ka dawo ma inda Allah ka dogara ma ko ji kisa baka ka ta da Allah ko ji kisa baka ka ta da Allah ka da amma ta ce kamar ta gida shi kenan hankalin ga tashi da haka kuma Allah ya wakil mutum kama Allah kuma ba a gama Allah da wani ya ce wa daraba Allah matsala Allah ya buga muku wani misali rajulain na mutum biyu ne za a baka misalin su kai mai hankali a hadu huma abukan la ya ƙadiru ala shai ko kallon ala haula shi mutumin ɗaya daidai ne kuma bayan daidai laƙar zuwa lashe kasa akwai bebe ma iya wani aiki iya mutum hankali iya na aiki zai bebe kunne amma yana wani shi wani bebe ne kuma bai yi kwallo kwallo bai yawa kuma ko kallon alamu lawo sai abin da immigration bai iya komai ne abin da aka bi sai an gusa sai an motsa ba ka iya sanin goma kan kansu ake za a gaba dole da katar ido duru duru du a gaba ne a je a kato aji a gaban shi a katar rare aji a gaban mulki zai ba duru ne da manza idan manza na kallo ko zai ba ba da kuma har da kuma ciwa sai ka ce wani wata ne ba yanzu ci gaba shekara ta dubu biyu na har suna na India da China kuma sun gaban sai sun sa gungi gaba ana ana haka ana haka ya roƙon gunki Allah Allah kuma Allah godiya Allah mutum ma Allah godiya kai da dini ba bane bane ka zo ka zama so ba sai nan China ce ce Japan yau a China akwai a shi kowa an bota yanzu a China ta an bota kai daban-daban ya kai wajen 80 banda ila daban abun bota kun daban-daban iri iri amma ga ilimi akwai amma ga ba hankali shi ka taban mance ilimi da hankali mutane su ya a ilimi daban hankali daban da ake maganar mata a nan gaji maganar mace da ta namiji ya mace hankali ake maganar hankali ya ce ai ga sun kaza mace ta ce primar ta kaza ta ce ya kowar kuwa mace eh yau ilimi ne amma hankali ba namiji ya hita shi wanda ya halitta ta hankali shi ya ce namiji ya hita mace wani da baka wani wani ya kasance kusa da ne ka gani ya ga hankali a wani ya wani hankali da zai sai ga mutum da kutura ne da kutura gare shi Allah da kutura gare shi da kutura amma ga wawa ne sai ka nuna da ba Allah da kutura ne wallahi da kutura ne da kutura gare shi amma sai wawa ne ko sai ka baka an gara wawa ne ne wayo wawa ne an gara wawa ne ko amma ga ilimi in yi buga mutum amma ga ilimi sai buga mutum waye ka ta kai ta akwai amma kuma wawa ne ko na rayuwa to kenan ka ta hankali daban ilimi daban sai ka zama hakuci iyare da ƙwar'ani ba ba kuskure ba ne ba in ilimin iyana na ƙwar'ani ba bai hankali amma ya kama fakara tun bai kama hannun sai kamata ɗaya da kuma kina a gina akwai ilimi daban hankali daban to ba su da hankali ne Allah ba mu hankali ya ce da ƙarni ya akilun Allah samu cikin masu hankali ya ce wannan bawa wani ala ke buga misalin shi shi dai kurma ne ko ta bebe ne be da ikon komi hukamin alama lawo yau ne shi da mai gida shi da shi aina ma yujiru lati da kaddiyar da kai da shi ba yin da kama wani abu na alkhairi bai taɓa ka komi ba abin da ka taɓa ka hal ya sauyi shi irin wannan bawa da aka ba misalin shi kurma bebe za mu ce bai iya komi komi sai an miji bai iya kawo alkhairi ko ɗaya hal yastawi ya zo daidai huwa shi wannan bawa umar ya amur bil adad da wanda yake umarni da aikin alkhairi kina sun zo daidai da Allah da abin bauta na gaskiya wa huwa ala sirr wallata kan addini na kware ba Allah kana kana shi ka akan hanya ta kware ko ko cewa buga misali mai imani da butulu kago sun zo da ba da zawa daya tura abin suke a hili ba da zawa daya kwar da mai umarni da kyakkyawa da adalci iyaka hanya ta kwarai da wancan wawa ba abin da yake yi ta haka kenan Allah bai daidaita da kowane babu shi mana makalo ci gaba
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض Allah shi ya mallaki shi ke da masaniyar abin da ya faku ya ɓoye ma kowa na sama da ƙasa don halittar shi ce bayan shi shi ya kayan su babu wanda ya san abin da ke cikin sai shi sai kuma wanda ya sanar da shi shi ne gaibu samawatu ardu wa ma'amar sa'a bayani da ake kan tashin kiyama za a yi kiyama a tada kiyama a hisabi tsakanin bayi a sakawa da aka zalunta wanda ya zalunta a kama shi a kai wuta don abubuwan da aka yi na rikici da ake yi a wajen Allah gaba ɗayan shi illa ka namil basar duk a wajen Allah kamar da san kifta wani ido kamar da kamar amruna illa wani kalamin bil basar wa ma amruna illa wa'idatun kalamhin bil basar duka wannan lamarin kiyama ne rigima an yi kaza an yi- a duk a wajen Allah duka da ka san kifta wani ido an yi an kare kai ne ya ce ɗan wata cikin kiyama magana shekarar dubu hamsin magana dubu shekarar dubu duk wannan gwalgwadon wahalar ka ce gwalgwadon yadda da kai idan kai shan a hilin kiyama take ba gwalgwadon abin da kai amma yau ka- ka binciki misali mara lafiya wanda ya kwan bai barci ba yanda yake da tsawon dare wani cuta kan haka daga dare ya tsawon ɗan gari da daki wayewa wanda bai lahiya san haka nan don wuya kake sha amma idan kana barci mai da'i lahiyayye irin da na gargaya wai to shi ma ta wurin kiyama ya dace da mutum da matsayinka a wajen Allah zai wata ruwa ta tabbatar da cewa a wajen mai imani yanda zai ga wurin kiyama tsawon shi wuyan shi kamar sallar farilla guda za a ɗauke ma wahala tsawon wunin gaba ɗaya wani shekarar dubu dubu hamsin ya dace da wanda aka sha amma a wajen Allah to bulle a wajen Allah kenan wani mun kenan a wajen Allah abu ne kibuta wani ne abu kenan abu ne da gaugawa sari'ul lisa Allah mai gaugawar hisabi ne wani ce gaskiya da gima lahira akwai rikici wanda za rikici an rikici kun hisabi zai fara ta wani rikici zai kun hisabi zai inda ne ne gidan duka ta tare kawo duka kai ya ji abin da kai ba ai ta wani kai inda kan nan rigima kira alƙali gama alƙali ƙarya an kasa gane gaskiya ya kasa gano an ta bincike an yana ba na hira an ba zuru shahada ne yana ba ganewa daban ne da duniya shari'a duniya shi ake kai kai haƙƙinci ga ɓoye a yi kan kiwa ga waɗin gaskiya kamar duniya wani wuri guda ina ta wani wata wata shari'a ce kana kai shari'a wani wannan juji wata shari'a nan a kudu sai na yi ana kuma shari'a ta dake dake tawa ba dake ta wata shida shida kudu tun da sai wani ne yawa musharrafa ne yawa ta ciki ta yi na karama bata aka yi ta yi tun da sai ake mun karshe ake ta juyawa hau zuwa a zawa kullum ya ƙi da kwamnati su mun jujin mace kaya ba zuba kama da aka bai yi a shahala ƙarshe can wajen a zawa sai jujin tsohon kai ne sai aka ajiye aka yi aka ɗan hutu aka dawo sai ya ɗauko tarihi shi wani ka zamna ɗaya ko tun abu tun da za a kwalakwal wuri kaza suna nivo kaza ka kasa wuri kaza duk abu kwarai-kwarai ya taimaka abu shi na gaida ya taimaka wani kuma aka zo kan wani rai ta wani tawa kare ya kuma ta cike ta inyo sirji ya ce kara a wata da zai ko ta kara ba wani wani kuma shi da aka shara shi wuri da can ɗari ta wala ga haka ne ta da zai ya zama wala fara zama wala fara zama wala to shi juri ya zaɓa wani gaskiya haka alƙali haka ban manzana sun ke cewa manzana ke cewa mutum zai zo a zo waje na masu rigima guda biyu manzana ce ɗaya zai ba ɗaya baki guda mai iya baki sai baki gaskiya ta alibaji in yi aiki da hujja da ya bada in ba ki haƙƙin wani amma ku sani ma dan na yi shari'a na ba wa kaka ce dan na shari'a na ba ka ya ta ka ce yanki na wuta ne ya kada cewa ka tsira ne shi in wa bambancin shari'a Allah ta san mutunci da ta da adam shi da adam bai san a insan ji babu babu kiyama kurin a duniya za a tsari amma shari'a alƙali ta shari'a mutunci za mu yi aiki da zahiri ba da mun san akwai lahira a ta akwai zabi sai da shari'a batar batar batar ta juri a ta bincike a ɗauko kayan ka wani wanda yake yawa ne an taɓa zurka zaɓa yana ta bincike a ta wahala wai an samu shi ne mata ko a musulunci ina shaida guda hudu suka yana da yake babu kuma tsaye yake shi ma ya mula laki saboda kayan da mutunci mutane mutunci ɗan wani za a kaya mutunci za a ta turi ɗan adam mace ko mun tsayen ka tare da ta mashi ta kayan daraja ta ce wani ya neme ni shi ke nan ka tara a ta rigima ko an zai daga baya gano ko ta ce mutunci an gama da kai shi ke nan akwai wani mutane a duniya amma a musulunci kin ce ya neme ki ina shaidu guda hudu a da gari shi kai wani ainihin ƙarya take ya a kamo ta a mata bulan da tamanin goma wani yari shi kira kan zai mutu ko ba wahala shari'a ƙari wani bai hude ya zo wani musulmi kaya gona ce daga ta wani musulmi a hannun wannan bai hude amma babu tsakanin da tsakanin babu shudu ya mallaka mishi sai ya zo amsa ya ce a ina muka yi da kai ya ce na ci kwarai kwa aka zo aka zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu ya rabu shari'a ya ce to kai yanzu kai da kace wannan gona ta kace kai musulmi kana da shaidu guda biyu ya ce a'a daga ni sai shi sai maza shi to kai bawon Allah kai da hudu za ka yi rantsuwa da cewa ta kace ce kware kuwa sai musulmi ce ya rasulullahi wallahi zai rantsu ƙarya ci mun kana in zo ƙarya zai ci yi mata ƙarya sai mun baki mu kenan san mu baki mu kenan baka shaida ko rantsuwa zai ci tashi to ke bambanci shari'a Allah dan adam anan ke tsawa a wajen Allah za mu yi aiki da zahiri sai mu bar mu Allah sauran can kiyama zai shi babu wahala a shari'a ta ta musulunci irin akan ta bature kenan Allah shine masanin gaibin sammai da kasai wa ma amaru sa'ati illa kalamin kalamin basar alamarin kiyama gaba da kamar kiwata wal ido ce aw huwa aqar ita kamar ka ina wanda shi kiwata ido dan shine kake gani kif ya kiwata to abin da ya ma kiwata ido gaugawa wajen Allah kiyama abin ne mai sauki ba wani ɓata lokaci inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah akan komi ma akan komi Allah mai cikakken iko ne akan komi da yace
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وتنعم الله ديما باي cewa Allah shi ne ya huddo ku daga cikin tukunan uwayen mata la ta'lamuna shay'a ba abin da ka sani har kauto duniya a hankali a hankali Allah ke tusa maka ilimi masaniya kan komi wani da gaugawa wani a ja lokaci kun zama da zama da zama da shi mai ilimin sai ga abin ya dace da mutum mutum ne kaman kai kwalluwarka da kwalluwa kai ma shi ma da kwalluwa ko da kwalluwa mai ga abin da Allah sun da wani daban ne da wanda ya ba wani dinan ma ko aya ta Allah maganar abu sanar da bawa ya zo bisa komai ba haka ko zobe ba komai Allah amma ya da gobe da gobe shine ya sa na kuma kowa ilimi gwalgwadon nashi wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida Allah da ya hudo ku babu komai na ilimi tare da ku man sanya muku hanyoyi na karɓar ilimi ya ba ku ji da gani da tunani a yi tunani a yi lissafin kaza da kaza da kaza dunan ni'imomin da Allah ya bada Adam hanyoyi nan lokacin masai sani ya ji ya gani kaza ka ji abu kaza kaza ka yi tunani me zai bada me zai gaba kaza kaza duk wannan aiki ne na hankali na tunani ka ji ka gani abin da kai din abin da ka gani su ne kake lissafi iya sarrafa ga kaza da kaza me zai ba da akai kaza me zai akai kaza me kamata a shiga duk wannan wata babbar baiwa ce ta Allah da ya ba bawa hanya ta masaniya ji da gani kuma ya ka baka tunani dabba tana ji tana gani amma ba ta da tunani ba ta da hankali irin naka amma gata da ido duru duru irin naka da kunnen ka murda ta shaka da gudun ka buga amma ba hankali kai Allah ba wani baiwa ya baka ji da gani da tunani ya ce la'allakum tashku hanwa nan kenan akwai jan hankali wata babban ni'ima ce da Allah ya mana wanda ya kamata mu gode mishi ko ya waje ba mu gode mishi ji mu da gani da tunani guda mu guda uku su nake cewa kul inna sama'a wal basara wal fu'ada inna sam'a wal absar قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع إن السمع البصر إن السمع البصر قالوا إن السمع البصر جي دقاني والفؤاد دزبت يا ميتناني كل أولئك كان عنه مسؤولا قول نزأ ما تنبيا كنشي kuma wata babbar wata babbar amana ce ta Allah a kanka me ka ji me ka gani jin abin da ka ji ka ji abin kwarai ka ka ji mummuna ka kalli halal ka kalli haram amana ce kuma ni'ima ce babba a gare ka ita da zuciyarka a cikin kakkace ka ji abin da baka ji ba kaka ce ka ga abin da baka gani ba kaka tsaya ilimi tunani da Allah baka kai kokarin tunanin shi baka alkhairi kaka tunanin shi baka tsiya a rayuwarka kai kokarin shi baka alkhairi kai kokarin tunani aikin alkhairi shi kamata kai domin kowanne za a ma tambaya gobe kiyama akan shi kirjinka amana ce gaminka amana ce tunaninka amana da gobe kiyama za a ma tambaya me kai da su
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ألا نقوم حكم آية دي ولا تقف ما ليس لك بعلم هذا إما تشريع ولا تقف ما ليس لك بعلم كبك الآية كبك يردد أبن دباك لمسن يكيشي أنا كبك يشيد الآية أنا إيا ما كشي كبك ودا أبن دباك لمسن يكيشي شيد الآية كما كامي قاشا قاشي كبك هدي ثم إن السمع والبصر والفؤاد kullum ya kana mas'ula da jinka da ganinka tunaninka kowanne gobe kiyama za a ma tambaya kai shi shi malamai ke cewa daman mun san daman hanya ta sada ko daga Allah ka ce Allah da ma'ana Allah ce ga Qur'ani sunna ka ce annabi ya ce ganin sunna tana da kwashe kwashe aka ce bai halitta ga mai wa'azi ko ga malami ka ce manzon Allah ya ce ba tare da kafirci wani magana gaskiya ce ko ƙarya ce lazim yanzu ce manzon Allah ya ce balle ne wa'azi ka tabbatar da wani magana ta tabbata ko bi ga kwanzo ka wadi dinnan wani ya kawo shari a duniya da Allah duniya ta kwashe kwashe akan sai a duniya da suna addini kai ka ce Allah ya ce annabi ya ce kana da hujja madogara Allah so kare addini ya malume masu tace hadisi ka jiba wannan abin da manzon Allah ya ce shin ko Allah ya ce ya tabbata daga manzon da Allah ya yi sanadin shi da kyau eh za ka samu gaban bugawa eh lalle ruhaniya ce kyakkyawa aka kaka wace nan ba da labari babu kanta matsala ce laifi ne ga mutum ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce ba tare ba da ka tabbatar gaskiya da ƙarya na akwai ƙarya amma annabi ƙarya an abu jira shi ƙarya to ka tace ka sani kawai duk da zaka so ga dai wannan cikin addini ko na kuka ce Allah ya ce annabi ya ce ƙarya ko annabi ƙarya wani hadisi dubu dubu biyu shi da Allah ta mata a wata zamanin an kama hawas aka yanka. Akwai da lallai ya yana ga cikin abin abu ta yi abin a wajen. Lallai ya yi shi kuma kamo shi ya idi. Ya ce za ku lai da rago, mun zai lai da wani. Da aka rubuta a hadisi dubu biyu na karyawa a cikin addini. Amma aka gano shi aka tace da abin da wani aka shayi. Akwai zindika irin wannan. Za ka yi nan lazim wanda zai yi ma ya ce Allah ya ce annabi ya ce ka tabbatar da wani tana da kyakkyawan sinadi. makurin ka ce annabi ya ce Allah ya ce to haɗari ne za ka shiga layin masu ma annabi ƙarya ko Allah ƙarya ya ce kenan layin ke ciki ya ce waje alaƙa musamman amsar wani faida la'allakum tashkurun Allah ya muku wannan ji da gani da tunani don ku zamanto masu godiya Allah samu cikin masu godiya daga na gabata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh